بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin litinin 20 ga watan zulhijja shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 16 ga watan yuni 2025 wannan shine darasi na 356 cikin jiran darussa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da bayani game da al'adunsa da ɗabi'unsa da tsare-tsaren da ya gudanar da rayuwarsa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziya musamman lura da cewa ya rubuta wannan littafi ne asali a cikin halin tafiya na aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi mun saba wannan karatu galibi ranar asabar ne kuma muka so mu yi shi jiya lahadi duka dai bamu samu hali ba Allah bai kaddara ba to dai muka ga bari mu biya bashin sa a yau litinin insha Allah saboda mun dan kwana biyu ba mu yi karatun ba ubangiji Allah ya samu dace amma zai ci gaba da zuwa ne kamar yadda aka saba a lokutan shi na na yanzu wato ranar Lahadi insha Allah muna ta'aziyya ga ƴan uwanmu su malam barista a wato ya bagi Abubakar ya bagi da honorable Abdullahi ya bagi mutanen kasar Niger can mina kenan wanda babansu mahaifinsu ya rasu Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya ji dattijan suna cikin ƴan uwan mu dalibai a nan makattadar hadith ta ta ta ta mala albani zaria Allah ubangiji ya gafarta mana gabaki daya da mu da su to muna ci gaba da bibiyan wannan malamin inda yake mana tattaunawa akan hukunce-hukunce na alƙalanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke game da mu'amala aure aure da zamantakewa da rabon kwana da makamantansu za mu tashi a yau a inda malam yake cewa wato yana cikin yin ta'aliki da fitar da fiqhu daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yazo da bayani akan wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna tare da mata ya musu rabon kwana da wasu abubuwa da ya ambata mana a cikin wannan fasali da ya kira shi da suna faslun fi hukumihi sallallahu alaihi wasallama fi qasamil ibtida'i wad dawami baina zawjati hukuncin rabon kwana a farkon sanda aka yi amarya da kuma rabon kwana na yau da kullun tsakankanin matan aure da zamu tashi inda yake cewa fatadammana hadhal qada'u umuran wannan hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke wannan hukunci to yana dauke da abubuwa kamar haka minha daga ciki wujubu qasami libtida wajabcin yin rabon kwana a farkon al'amari a lokacin da mutum ya aure na biyu ko na uku ko na hudu wato sanda mutum ya ƙara aure to wannan mata da ta zo amarya tana da wani kaso na musamman na rabon kwana da za a bata na farko wa huwa annahu idza tazawwaja bikran ala thayyibin idan mutum ya auri mace budurwa aqama indaha sab'an to sai yayi kwana bakwai a gun wannan amaryar tashi thumma sawwa bainahuma daga nan kuma sai ya raba wato girki ko ya raba kwana tsakankanin su su biyu wa in kana thayyiban idan ko amaryar bazawara ce khayyaraha zai ba ta zaɓi baina an yi ƙima inda ha saba'an ko dai ya kwanaki bakwai a wurinta sun ya kwadi halil bawaƙi idan kuma ya kwanaki bakwai a wurinta to su ma sauran kowace sai an yi kwana bakwai a wurinta wa baina an yi ƙima inda ha talasan wala yi hasibu ha ko kuma a yi kwanaki uku a wajen wannan amarya bazawara ba za a yi mata ba za a rama wa sauran kwanakin ukun ba wa hadha qaulul jumhuri wannan shine zancen mafi yawan malamai wa khalafa fihi imamu ahli ra'ayi imamu ahli ra'ayi shine al-imamu abu hanifa an-nu'man ibn thabit al-kufi rahmatullahi alayhi shine imamu ahli ra'ayi wato limamin malamai ko mazhabi na masu aiki da ra'ayi ra'ayi ba wai ganin damar su ba a'a fahimtar su suna tasa fahimta gaba fiye da tasa nasoshi gaba wa imamu ahalin zahiri da kuma dawud az-zahiri kenan wa qalu suka ce la haqqa lil jadidati ghayra ma tastahiquhu allati indahu su abun suka ce mace amarya ba ta da wani kaso na rabon kwana fiye da abin da sauran kishiyoyinta ko kishiyarta take da ita fa yajibu alaihi taswiyatu bainahuma suka ce su agun su kawai da mutun ya auri mace budurwa ko bazawara ta go amarya kwana ɗaya zai a ɗakin ta ko biyu kawai ya koma can ya ci gaba da yin kwana ɗaya ɗaya ko biyu yadda suka saba wannan zancen nasu kuskure Allah ya gafarta musu ومنها أن الثيبة إذا اختارت السبع qadahunna lil bawaqi sannan daga cikin fa'idar da ke cikin wannan kissa cewa idan mace bazawara ta zabi kwanaki bakwai cewa za a yi mata na qasamu liftida to idan mijin ya kwana bakwai a ɗakin ta su ma sauran kowace sai ya kwana bakwai a ɗakin ta wahtasaba alaiha bis thalath za a lissafa a cire mata kwanaki uku wahtasaba alaiha bis thalath za a yi mata lissafi da kwanaki uku walau ikhtaratis salafa lam yahsib alaiha biha idan ko ta zabi kwanaki uku to ba za a yi mata lissafi da su ba abinda yake nufi shine idan mutum ya kwana bakwai a ɗakin amaryarsa ba zawara ta ce kwanaki bakwai take so to tana da uku wanda asali shari'a ta bata sauran hudun su ne waɗanda ba a yi mata lissafin su da ita walam yahtasib alaiha shi wa ala hadha min mansumiha bi thalasin دون ما فوقها ففعل أكثر منها دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم أتم على الجميع don haka ya ce wa'ala haza a ƙarƙashin haka a sani cewa a ƙarƙashin haka man su miha bi salasin duna ma fauƙaha wanda aka aka ainihin yi mata lamunin kwanaki uku banda abin da ke samanta fafa'ala akthara minha sai kwanakin fiye da uku dakhalat as-salatu fil ladhi lam yusamih bihi za a shigar da ukun a cikin wancan da ba a yi mata lamuni ba bi haisu law tarattaba alaihi ismun ta yadda inda za a ce akwai zunubi asima ko atamma alal jami' da zai cika wa dukkanin sauran wa hadha kana rakhasa annabi sallallahu alaihi wasallam lil muhajiri an yuqima ba'da qada'i nuskihi thalasa falo aqama abadan thumma ala al iqamati kulliha yace wannan shine abinda ake fadi game da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yayi ainihin sauki ga muhajiri wanda yazo makka a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina idan mutum muhajiri ne in wani dalili ya kawo shi makka kamar umara to da zaran ya gama umara kwanaki uku aka bashi ya marmaza ya koma madina to idan ya ki komawa bayan wannan kwanakin to ya saba wa Allah to haka mutumin da aka daga mishi kafa misali mace ta bashi damar kwanaki guda uku a wurin ‘yar uwarta ko kishiyarta sai ya wuce ukun da shi ne ya ce ya yi saɓo ya yi kuskure a wannan kwana na hudu ko na biyar da haka in ya yi wannan abinda zai yi ya waiwai da wannan kuskuren da ya yi to sai dai ita ma waccan a rama mata wannan kwanakin alasa mun gane bayanin da yake shi ne ya yi kiyasi a kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke wa muhajiri mutumin da ke mazaunin makka amma ya yi ƙaura a farkon musulunci ya koma madina to sai wani dalili na aikin ibada umara ya shigo da shi makka to da zaran ya gama umararsa ana so ya marmaza ya koma madina kar ya sake koda yayi jinkiri ya wuce kwanaki uku a cikin makka bayan gama umararsa wa minha annahu la tajibu taswiyatu bainan nisa'i fil mahabba yace kuma har ila yau daga cikin abin da za a tsake tsinta na fiqhu a cikin wannan hadisi kamar manta yana mana ishara zuwa ga hadisin da ya kawo mana hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ta fassara fadin a fadin Allah madaukakin sarki ta bamu labarin ma'ana fadin Allah wa in imra'atin khafat min ba'liha nushuzan aw i'raba cewa ta sauka ne game da mace ta zauna a gun mijinta ta dade har ya so ya sake ta daga baya sai ta ce mishi kar ya sake ta amma ya bata dama ta zauna in ta zauna a tare da shi ba sai ya raba mata kwana kullum ba yace to daga nan zaka gane daga cikin fikin wannan kissa shine baya zama dole akan miji sai ya so matan shi kowace irin girman soyayya da yake wadayan a ce in yana son wance 50% to wannan ma sai ya so ta 50% ya raba zuciyar shi gida biyu wannan ya sa ta arabi wannan ya sa ta arabi ko ya raba zuciyar shi gida uku kowace ba ta kashi daya ko ya raba zuciyar shi gida hudu wannan ba dole bane dan wannan fa innaha la tumlaku wannan ita kauna mutum bai mallakar kansa wajen wa bai so kowa zai ki sawabin a cikin matan shi a cikin ƴaƴan shi ne a cikin abokan zaman shi ne mutum bai isa ya sawa kanshi ka'idar ga iya san da zai wa wani ba ko ga iya san da zai wa wance mutum bai mallakar wannan wannan zuciya ce take mallaka haka kuma ba a yi mata dole saboda haka idan aka ce sai mutum ya haka ya zama a taklifu bima la yuqaqu ya zama an daura wa mutum doka ta abin da ba zai iya ba wa hadha fasidun yace wa kanat aisha radhiyallahu anha ahabba nisa'ihi ilayhi sai da tuna aisha nana aisha Allah ya kara mata yadda kamar da aka sani a tarihance ita ce matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kauna a cikin dukkanin matansa da ya rayu da su dinnan bayan rasuwar Khadija radiyallahu anha wa ukhidha min hadha annahu la tuhab la tajibu taswiyatu bainahunna fil wat'i daga nan kuma aka sake ciran wani fiqhu reshi akan wancan tunda bai zama dole sai ka raba soyayya ka ga mata ya zama daidai wa daida ba to haka wajen mu'amala aure ma to ba zai zama dole kowace sai ka yi mu'amala da ita ta aure irin yawa na wanda ka yi da wancan ba da annahu mawqufun alal mahabbati wal mayl saboda mu'amalar aure kwance aure tana kuma zuwa ga wannan kaunar da kuma karkata zuwa ga wata daga cikin su dole wata tana da wani abu da yake jin ra'ayin mutum fiye da daya dole wata kuma tana da wani yanayi da ke sa miji ya fi sha'awar kwanciya da ita fiye da dayar kai namiji mana yana iya kasancewa ma tare da wata cikin matansa ya zama kuma a lokacin yana tunanin wata can daban yana jin ina ma da wanci cike tare da ita wannan ɗabi'a ce a gurin ɗan adam malam ya ci gaba da cewa wahiya biyadi muqallibil qulub wannan da ƙauna da karkatar zuciya zuwa ga wata mace fiye da wace fiye da wata to wannan yana hannun Allah ne ubangiji mai jujjuya zakata da mata za su gane wannan da sun kwata da hankalin sun daina fitina su gane Allah ne kawai yake tsara wance ta fi soyuwa a gurin mijinta fiye da wance wani ma wadda bai aura ba ya fi son tafiye da wadda ya aura kamar da ita ma mata ana samun wato tafi son wani namiji fiye da wani a sanda ake neman aurenta ko kuma wani ta rabu da wani namijin ta ta auri wani amma har yanzu ce ta ta'allake da wancan da suka rabu ko ya mutu sai dai kawai ta boye shi zaka ga sayyidina Umar da yake shi yana da zurfin tunani ya gaya ma Aisha Hafsa yace kada ki dinga damuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son Aisha fiye da ki wala ya guran nake an kana gara take auda aminki wa habba ila nabi sallallahu alaihi wasallama to da ya kamata iyaye da yayyi da ƴan uwa da masu yawa mata nasiha su dinga gaya musu wannan fa wani abu ne a hannun Allah sai dai ki ta'adda Allah ya sa mijin ya karkata zuwa gare ki in Allah ya so sai zai zuciye shi zuwa gare ki idan kuma hakan bata yi ba to sai ki san abin da zaki yi wanda zai amfane ki ba ki tsaya ita jidali da ke ba sannan kuma wani lokaci mujarradin yayi mu'amala da wance ko ya aure ta ko yana son ta zai aure ta bai nufin ke bai san ki ko kuma wai baki ya fi so ba yanzu kaga dai da aka ce Aisha ita ya fi so amma kisha nawa ya mata sai an yi lissafi kuma kullun za a ce wa ka fi so ya ce Aisha wa ka fi so Aisha har kowa ya sani amma kuma in ya ga wata zai aura wannan bai hana wato bai cire soyayyar ta daga zuciyarsa ba har wadda ma ita da kanta ce in ya ga wannan sai ya ce yana santa saboda ta san ɗabi'an mijinta ta san irin abin da yake so kuma hakan aka yi ya auri hafsa ya auri mari abin nan safiya ya auri zainab ya auri ga sunan har sai ka kirga saboda haka mata su gane wannan sai su rage wa kansu fitintun da suke shiga ciki akan wannan al'amari wannan wani tsari ne da Allah ya riga yi shi babu yadda za a aikatan da ɗabi'a da Allah ya mutane wa fi hadha tafsilun yace amma akwai wani ƙarin haske game da wannan wa huwa annahu in tarakahu li adami da'i ilayhi wa adami lintishari fa huwa ma'zur idan mutum yake saduwa da matarsa saboda ba wani abu da ya ja hankalin shi wato ran da kake gurin wance sai ka kwana kawai kana bacci abinka to me ya hana ka ka je gare ta saboda bata yi abin da zai ja hankalinka ba bata yi wanka ba bata gyara jikinta ba bata sa sutura da za ta ja hankalin namiji ba bata sa turare na jiki ko na wuta ko na sutura babu wani abu bata bada wani abinci mai daɗi ba halama tsawon daren ta ta zubbura baki tana ta yadda magana tana habaici tana tsaki tana abin ga kaga ba da zaka kula ta wa adam lintishar ko mutum bai sami alintishar shine erection wato bai samu tashin gabar azzakarin sa ba fa huwa ma'azurun wannan yana da uzuri wa in tarakahu ma adda'i ilai amma in ga bukatar ta zo kusa da kai ta nuna tana so ku yi mu'amala ka ki wai dan ka cutar da ita ko ka bata haushi walakin nada'ihi ila darrati aqwa ko kuma saboda yana tunanin kishiyar wani ma zai iya tashi cikin dare ya zara jikin shi kuma ɗakin kishiyar kamar kwarto to wannan fahaza mimma ya dukulu ta ta ƙudurati wa mulki to wannan yana da ƙarfi da mallakar ya yi haka fa in addal wajiba alaihi minhu in ya yi abin da yake wajibi na biya mata buƙatarta da ba ta haƙƙinta lam yabƙa laha haƙƙun wato yayi mata iya minimum abin da zai iya mata to ba ta da wani haƙi walam yalzamhu taswiyatu ba dole sai yayi daidaita ba wato wance tunda in yana ɗakin ta ta iya jan hankalin miji tana da kuruciya ta iya kaza kaza kaza za a kwana ana sharholiya wance kuma ita kuma sai dai kai ai mata iya abin da za a ce an biya mata bukata ka a bata hakan saboda abin nata babu wani armashi abin nata harkar ta ba wani daɗi sai gama wato kwana ɗaya da za a ɗakin ta inda kasan yana gidan yari to wannan sai a hankali fa in taraka alwajiba minhu fala hal mutalabatu bi amma idan ya ki yin abin da yake na wajibi kwata kwata baya kula ta irin da ka samu mata da yawa suna kawo ƙara mijin su yau wata shida yau wata biyar yau shekara guda bai kula ta ba da an yi magana shi kuma ya ce ba kya ci ne ba kya sha ne ba a baki kudin kashewa ne to wannan ba shi ne iyaka hakinta ba hasali ma waɗannan haƙoƙin a cikin aure ba su kai nauyin waccan haƙƙin ba domin kowa na iya bata kuɗi ta karɓa kowa na iya bata abinci ta ci a gidansu ana bata abinci da sauransu amma wannan mu'amalar babu wanda zai da ita sai mijinta in ko ta yi da wani mijinta ta saba wa Allah amma idan iyayenta suka bata kuɗi na abinci ko suka bata wurin kwana ko ƙanin babanta ya taimaka mata ko wani ɗan majalisa ya taimaka musu da kuɗaɗe ce ku sana'a duk wannan ba haram bane amma ita wannan mu'amala dole sai da miji kawai shine kadai halas saboda kaidi ne ita wannan mu'amalar cewa haramun ne ta yi da wani saboda wajibi ne miji ya biya mata wannan buƙatar akalla minimum mafi karancin adana haddi na haƙƙinta wajibi ne akan miji idan bai haka ba tana da 'yancin ta nemi haƙƙinta ta fuskar ta fuskance shi da magana ko ta kai karan shi zuwa magabatan shi iyaye ko sirkai ko masu fada aji ko malamai ko duk wani dattijo wanda ya isa fada masa yaji ya halasta ta yi wannan mata da dama suna shiga cikin wannan damuwar ba dan kadan ba maza suna cutar da su akan haka wani kawai zai mai da ita ne ba zai ce sai ya yi abin da Allah ya hana wato ya zaruha kalmu allaka sai ya bata kamar ratayya ka'ida aure shine fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan in zaka rike mace ka rike ta da mutuntawa bi ma'ruf da abin da ya dace da shari'a da abin da ya dace da mutunci da abin da ya dace da sanin ya kamata ka rike ta yadda kai ma zaka so a rike yarka ko kanwarka ko wata makamancin haka idan ka kasa yin wannan to option na gaba shine au tasrihun bi ihsan sai kuma ka sawwake mata shi ma cikin kyautatawa ba cikin cin mutunci ko zalunci ba ba daidai bane mutum ya rayu da mace yana cutar da ita yana wulakanta ta yana cin zarafinta yana mata gori ya hana ta haƙƙinta ya hana ta magana ya hana ta komai ya mai da ita kamar wata wato dabba da ya siyo a kasuwa nabi sallallahu alaihi wasallam yana mana horo mu maza yana cewa mu ji tsoron Allah game da mata yace su din nan kamar bayi ne a hannu fa innahunna awanin bainakunna ce la tamlikuna alaihinna ghayra zalika har annabi sallallahu alaihi wasallam a aikin hajji shi daban kwana yayi wannan wasiyar yana gab da zai rasu yayi wasiya cewa a kyautawa mata a ji tsoron Allah game da su a tausaya musu duk wanda kaga yana cutar da mace ba ba ba ba shari'ar musulunci yake bai cutar da ita ba yana bin wani ra'ayin shi ne ko wani abu makamancin haka da haka koda liman ne koda ustazi ne koda alramma ne koda malami ne koda dattijo ne kowaye to shine yake yin abu musulunci bai ce haka ba so da galibi zaka ga su ko mutane da zarar an samu wani wani dan kuskure wani mutumin kirki yayi wani abin da bai kamata ba sai a ce ai duk haka suke ba haka ba ba daidai bane a cikin kowanne mutane ana samun mai kirki ana samun mara kirki akwai a cikin Hausawa akwai a cikin bari-bari akwai a cikin Yarbawa akwai a cikin Fulani akwai a cikin ƴan kowane gari akwai a cikin ƴan kasuwa akwai a cikin likitoci akwai a cikin ƴan siyasa to haka babu laifi dan su ma usabe an samu a cikin kawai kai dai kai da kake ji ake wannan magana ko ka ji irin ta ka ji tsoron Allah kar ka zama wannan azalimi saboda ranar alkiyama kai za a ma hukunci akan abin da kai ba akan al'ummarka ko jama'arka ko jam'iyyarka ko kungiyarka ko ire-iren mutanenka Allah ya kyauta ومنها إذا أراد السفر لم يجوز له أن يسافر بإيداهن إلا بقرعة kuma wannan kissa ta nuna mana cewa idan mutum ya tashi yin tafiya bai halasta ya dauki wata mata kawai tafiya da ita sai an yi qura'a wannan ga mutumin da yake yawan tafiye tafiye da mata yakan dauki mace cikin matan shi tafi da ita to dole a yi tsari zai yi kowace ta je in sun yi da yarjejeniyar cewa a dinga tanawubi shi kenan shi ma ƙura'a ne cewa in wance ta je a karan farko a karo na biyu wance ta je in sun yadda cewa to wance tun da tana da 'ya'ya da take renansu a nan ƙanana ba za ta iya zuwa gari ka za ta zauna ko gari ka za ta je ta dawo ba ta haka ke wance ki tafi babu laifi kamar tun da ya halasta wata ta san yadda kwanakinta ba suraka shi al'amarin mu'amala da mata fiye da ɗaya ana buƙatar fahimtar juna ne kuma a yi abin da zai zama kar ya kawo fitina kai ya kawo zalunci ko son kai a yi abin da zai zama maslaha ga kowa a cikin mutanen gidan ya ce wa min annahu la ya ƙadi lilbawaƙi ila ƙadima sannan wadda aka yi tafiya da ita aka je wani gari da ita aka yi mako guda ko mako biyu sai kuma aka dawo wani garin to waɗannan da suke gida ba za su ce shikenan sai ta jira ba ruwanta da miji sai an gama iya wannan kwanakin alasa kun gani mutum ne yana da gida a nan Zariya ko a kaduna da matan shi sai ɗauki wata yi tafiya da ita sai suka je suka yi sati ɗaya ko sati biyu idan suka dawo shikenan za a ci gaba da normal rabon kwana ne ba za a ce ita ba ruwanta da miji ya kai ban sati biyu tunda ai ta yi sati biyu da shi a can wata na hawa ta shari'a mun taɓa yi akan akan irin wannan a wani gida wata mata ta ce ita wallahi ba mata adalci ba bayan an yi shari'a ta ce ma sam wannan malam ma da aka kira dole ma an an tsara abin ne kamar fim saboda an ce mata ba ta da wannan haƙƙi ta ce ita wallahi wai shari'a ba ta mata adalci ba indai haka aka ce to gade shi a cikin karatu yawa musamman irin wanda yake tafiya wani waje je ya aiki ko wani harka ya tafi da wata mata in ya dawo aka dawo gida a gurin mace ta ga to ai ita kamata ya tunda waccan ta bi miji ko ita kuma yanzu a bar mata mijin a ai waccan ita kadai ta bi shi inda kun bi shi gaba ɗaya za a sake rabawa kamar yadda wadda ta tafi wani waje kamar ta tafi gidansu ko ta yi yaji ko ta yi tafiya idan ta dawo ba fa za a rama mata kwanaki da ta rasa ba kamar yanzu misali mace sai ta tafi aikin haji da ita da babanta sai ta bar kishiyarta da mijin aikin hajji ba wajen kwanaki arba'in ake yi ba idan aka dawo to babu wani lissafin da za a ce wai ta biyo bashin wannan kwanakin ya wuce kawai kamar yadda abincin da aka ci a gidan za ta ce sai alisafa mata duka abincin da aka ci an ba ta kwanuka abincinta to haka ne abin yake insha Allah domin ha annahu la yaqdi lil bawaqi idza qadima ba za a rama wa sauran ba idan an dawo fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaqdi lil bawaqi sura annabi sallallahu alaihi wasallama sarki na adalci a gurin iyalai a cikin addini bawan da Allah ya fi amincewa da gaskiyarsa fiye da kowa bai yi wannan ramuwar ba da kuwa ba haka bane da Allah zai ci mashi a karama musu wa fi dalika thalasu mazahib amma malaman fiqh suna da mazhaba iri uku game da wannan kamar yadda zaka ga bayanan in ka kuma da tafai irin su al-mughni na ibn qudama da wasu talibina na an-nawawi da al-hawi kabir mazhabi na farko annahu la yaqdi sawa'un aqra'a aw lam yuqra shin an yi an yi qura'a ko ba a yi ba kafin tafiyar to babu ramuwa wabihi kala abu hanifata wa malik wannan shine mazhabin abu hanifata da malik rahmatullahi alaihima wasani mazhabi na biyu annahu yaqdi lil bawaqi aqra'a aw lam yuqra akasin wancan mazhabin cewa zai rama wa sauran matan ko yayi qura'a ko bai yi ba wa huwa mazhabu ahli zahir shine mazhabin zahiriya da su dawud zahiri da su ibn hazm Allah ya gafarta musu wasalisu na uku annahu illam in aqra'a lam yaqdi idan qura'a ce aka yi kafin tafiyar to babu rabuwa wa illam yuqri qaba idan ko ba ai qura'a ba kawai wanda ya ga dama ya zaba ko kuma yarjejeniya ce aka yi aka tafi da wanci to anan zai rama masauran wa hadha qawlu ahmada wa shafi'i wannan shine magana imamu ahmad ibn hanbal da imamu shafi'i wannan magana ita ce magana da malamai su ganin mafi itidali a irin wancan kinsa nake ga muku matar karshe fa cewa tai kawai in ana so a zauna lafiya da ita sai dai a kawo kuɗi kamar miliyan goma a bata da aka tayi da dizan da za a tafi abuja a tafi da wanci a je a iya kwanakin da za a yi an dawo kuma ba za ta kula ba amma za a bata kuɗi ta je ta zuba a shagon ta ci gaba da kasuwa sai ka gane kawai duniya ta kawai take bawa ba wai mijin take su ba duniya ta kawai take za ta amfani da wannan damar ne tun ta ga mijin attajiri ne kuma ya rasa yadda zai da ita yana taba ta hakuri to kawai ta tatsa abin da tatsa mata malam bayan Allah wa minha anna lil mar'ati an tahaba laylata hali darratiha sannan a cikin wannan kissa mun ga cewa yana halasta ga mace ta sadaukar da ta sadaukar da kwananta ga yar uwarta fala ya juzu lahu ja'aluha li ghayril mawhubati idan mace ta bawa kishiyarta ranarta ko ko kwananta to bai halasta mijin ya dauka ya bawa wata ba misali mutiya da mata uku sai ɗaya daga cikin matan misali mu ce mata A sai ta ba mata B kwananta to bai halasta kai ka dauka ka kai wajen C dole wannan da aka ce an ba ita za a barwa wannan kwanan wa in wahabat halil zauji idan ko ta ce kai na ba kwanan kai yadda kake so da shi falahu ja'alu haliman sha'a minhunna to anan ya ga damar ya sa wannan kwanan a inda ya ga dama war farqu bainahuma annal laylata haqqul lil mar'ati wannan bambanci shine shi daren haƙƙin mace ce fa idza asqatatha idan ta yadda haƙƙinta wa ja'alat halil barratiha ta bayar da shi ga kishiyarta ta ayyana laha to ya kuma gurin kishiyar keke da keke wa idza ja'alat halil zawji idan ko mijinta ba ja'ala haliman sha'a min nisa'i sai sanya ga wanda ya ga dama cikin matansa fa idza tafaqa anna an takuna lailatul wahibati tali lailatul mawhubati in ya zama na an samu kicibus cewa wanda ta yi kyautan daranta mata A da ta yi kyautan daranta daga kwananta sai kwanan mata bi wadda aka baiwa shi kenan sai haɗa mata kwanaki biyu ƙasama laha lailataini mutawaliyataini sai kwana biyu a jere a wurinta ya sake tsallakawa wani zai kwana ɗaya ya sake dawa nan ya kwana biyu wayin kanat la taliha idan kuma ba a jere kwanakin suke ba fa hallahu naqaluha ila mujawaratiha shin ya ga damar ya jona su koko sai an an kwana a wajenta an sake kwana a wani waje a dawo wajenta shin yana da wannan fa yaj'alu laylatayn mutajawiratayn yasa su auri guda ala qawlayn lil fuqaha wasu malamai sun ce zai iya wasu sun ce ba zai iya ba wa huma fi madhhabi ahmad wa shafi'i duk wannan magana ta cikin al-mughni ne ibn qudama a cikin mujalladi na goma malamai ne suke tattauna wato waɗannan masail da da rassan su ومنها أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إهداهن sannan kuma yana nuna halascin mutum ya shiga ɗakin kowace mata daga cikin matan shi ko da ba a ranar kwananta ba sabanin al'adar da aka sani a ƙasa wasu cewa bai yin magana da ita bai zuwa kusa da ita ita ba ta zuwa kusa da shi tana son wani abu masu ta aiko yaro da sauransu ya halasta a sunance ka shiga ɗakin duk wata mata daga cikin matanka idan bukata ta kama ka yi magana da ita ku gaisa ka duba ya rayuwarta ko ka tambaye ta wani abu ko ka ɗauko wani abu cikin kayanka ko da ba kwananta ba ne walakin la ya faƙo hafi gairi naubatiha amma ba zai kwanta da ita ba sai a daren da yake shine nata wa minha anna li nisa'ihi kullihinna an yajtami'ina fi baiti wahid sahibatin naubati sannan kuma ya halasta matan mutum su taru a ɗakin wacce ke da kwana ya ta haddasa su zauna a yi fira da mijin ila an ya ji a wakatun nauni har zuwa lokacin bacci fata ubu kullu wahidatin ila manziliha sai kowa ta koma ɗakinta babu laifi taruwa a yi fira a tarakan miji ko a ɗakin wata daga cikin matan inda zai kwana ko a tsakar gida ko a falo gwargwadon bukata ومنها أن الرجل إذا قضى وطنا من امرأته وكرهتها نفسه daga cikin wannan kuma akwai nuni zuwa ga cewa idan mutum ya gama biyan bukatar shi daga wata mace kuma ran shi ya wayi gari baya son ta au ajaza an huquqiha ko ya kasa biyan haƙoƙinta falahu an yutalliqa zai iya sakinta mutane sun gaza fahimta wannan karatun kuma ba yadda ka iya da shi karatu ne a cikin alkurani shi ne mutum yana iya wayar gari ya ji wata mata da ya daɗe yana rayuwa da ita yanzu bai buƙatar rayuwa da ita ba irinta kuma yake so ba ko ya gane kuma yanzu baya da buƙatar zama da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tausayi da adalci da tausayawa mata wannan abin ya faru da shi jama'a sauda ta lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu hakuri kawai yake da ita kuma yana shirye-shiryen kamar zai bata sinna mata cewa tsakani da Allah wannan auren ba zai ci gaba da yiwuwa ba shine ta ta roke shi ya mata alfarma saboda ci gaba da zama a cikin matan shi ummahatul mu'minin shine Allah ya da fadin sa wa inimra'atun khafat min baliha nushuban aw irada saboda idan wani ya samu kanshi a wannan yanayin jama'a abinda yayi ya halasta kada a ce bai halasta ba domin ƙur'ani ya halasta mishi kuma Allah ƙarara yake cewa wa in aratu mustibdala zawjan makana zawjin amma da zaka kauda kai ka hakura ka tausaya kamar yadda annabin yayi a ƙarshe ya hakura to da yafi ka tuna baya ka tuna zamantakewar da aka yi sanda take da dan galmugalmunta ka tuna ta haifa maka ƴaƴa ka tuna ta kaudace ka sai kai hakura ka daure ka ƙiyin wannan ra'ayin naka to wanda ya haka ya yi haƙuri kuma haƙuri yana da lada amma kar a ce don ya sake ta ya ci amana ko bai kyauta ba ko ɗan kaza ne da sauransu ƙur'ani ya nuna mai halasci kamar yadda nuna halascin yin aure ya nuna halascin idan bukata ta kama irin wannan ana iya a rabu amma a mutunci rabuwan mutunci wadda za a bata abin da Allah ya ce a bata na mutu talak wanda za ta samu damar ta ci gaba da rayuwarta ko ta samu saukin damuwarta ko makamancin haka to shine yake cewa idan mutum ya ga ba zai iya ba to yana da yancin ya ce bari a rabu falahu an yutallikaha walahu an yukhayyiraha zai iya kuma bata za'i cewa in sha'at aqamat indahu wala haqqa laha fil qasami wal wata'i wan nafaqa yace in kina so ko dai ki zauna a gidan nan ki cigaba da zama karkashin igiya aure na hatta Allah ta kasance tsakanin ɗaya daga cikin mu amma ba zan ci gaba da baki abinci ko kwanciya wato rabon kwana ko ko rabon rabon abin nan ba ki dai kina nan a zaune ga ɗakin ki da ƴaƴanki an baki wurin kwana in ma an baki abinci sai dai da sunan taimakawa ko na abu makamancin in kuma ke da wannan ba to ai saki au fi ba'd zalika ko kuma wani sashi na haka ce za a cigaba da raba kwana da ke amma ba zan baki abinci ba tunda kiya da sana'a ki cigaba da ci da kanki ko zan daga zan cigaba da baki ciyarwa ko kuma zan baki rabin abin da zaki ci saura kuma ki nema da kanki duk wata zan baki dubu kaza kimanin shi bi hasabi ma yasaliha ni alayhi da gurgudan abinda suka yi sulhu akai fa idza radiyat bi zalika wata mata za ta yarda da haka wata ma tun from day one mace ta kan aure namiji da yarjejeniya haka a yanzu dinnan da muke magana akwai mata da dama waɗanda yanayin da suke ciki za ta iya yarda ta aure miji kuma zai ba ta abinci wata tana da gidan kanta wata da sana'arta wata ma'aikaciya ce saboda ka yanke da kike ji kina ganin kamar ba zai yi wasu ya yi gare su baki san social da wata take ciki ba ko da yanzu misali ta shekara 40 budurwa ce ta yi makarantar boko ta yi hadda ta yi kaza ta yi kaza tana da kuɗi tana da mota tana da sana'a miji ya gagara saboda kuma kowa samari tsoronta suke ji ta yi musu girba to kan Allah haɗa ta da wani wani ma daga zuwa jinya patient ne za su haɗu su fara mutunci shi ke sai ga Allah ya haɗa ƙauna tsakaninsu wani ina son ka yi ce ta wallahi ni bayan da zan yi da ke gida na da ita kakka damu tana da gidanta a kwatas ni so nake kawai ka aure ne zama ni ma ina da miji na samu wannan kariyar ta aure ana yin aure a haka sosai a cikin yan boko saboda za ka ji wata tana ji wannan magana za ta fara tsiwa to karatu ne kuma kake fatan Allah ya jarce ki da irin wannan jaraba wanda wasu mata suke ciki da yawa yanzu ƴan mata da awanisu da zawarawa waɗanda maza ga dai mazan da yawa a gari amma maza salihun lizawaj sun yi karanci saboda wani wani zai yin auren amma yana jin tsoron matar shi ta hana shi sakat ya rasa yadda zai yi akwai su har cikin manyan mutane mu suna gaya mana wallahi tallahi tunda muna fira da su muna gamuwa da su wanda ga babban mutum ne ma dan Abuja ne ko dan ina ne yana so ya aure ya kasa wani ya iya jurewa wani ya kasa jurewa ya kama fasikanci duk ana samu to akwai wanda zai iya auren amma ta gida ta zama mishi yanda ka san wani wani dan sanda malan tana biye da shi akwai wanda kuma ta gidan bai saka hana shi ba amma kuma bai da karfin tattalin arzikin yi haka Allah yake hikimarsa kuma wancan yana da kuɗi da yawa da zai iya ko goma aka ce amma ba zai iya babba da katabis wani kuma akwai ƙwazo da rigima bai da kusisi kuma sai gayar sako wanda shi kuma bai da ƙarfin da zai yi wani kuma yana da kuɗin ma yana da ƙarfin amma bai da dabara bai sanya zai ya gama cece yana so ba don ta gidan ma haɗa su aka bai zuwa inda zai gansu sau haka idan wata mata ta ga cewa za ta iya data a wurin wani namiji akan ta saryar da haƙoƙin nan na ciyarwa na wurin kwana na wane ne ya halasta wannan a musulunci to haka wanda take ciki ma ta ga ba ta saryar da su ta ga ba ta da buƙatar sun ta da nata ita ta so a ta da miji wanda ita ma za ta haihu ta ga zuriyarta wanda ita ma za a daina latsa ta to da ka san mace ba ta da miji jama'a a irin wannan rayuwar da muke yi to kowa ma sai ya latsa ta sai ga mace lakcara ce ko likita ce ko a banki take wala wasu dalibai ma wanda zaga su dinga mata su dinga nuna mata ai suna santa saboda sun ganta sun ganta a free palo tunda bata da kowa amma da zaran an ce tana da miji to a cikin al'ummar mu akwai girmama mace mai aure sai ga kowa ya taka mata nisa to matan suna son irin wannan yanayin to idan ta gabata kare babu komai fa idza radiyat bi zalika lazima wa laysa lahal mutalabatu bihi ba'da rida bayan ta riga ta yadda da wannan sharadin to ba ta da yancin daga baya ta ce kuma ban yadda ba wa haza haza mujibu sunnati wa muqtadaha ibn qayyim yace wannan bayanin shine abinda hadisan nan suke hukuntawa kuma ina ba mace shawara duk mace ta haka kar ta yi wannan abin da ra'ayin kashin kanta ta yi da yadda iyayenta wato idan mijinki ya ce ga abin da yake so a yi in har kina so ki yin kamar yadda sanda za ki aure shi sai da iyayenki suka sa hannu su suka bayar da ke su ne waliyanki to karki yanke wani hukunci irin wannan garibi ba tare sun sani ba wa hadha mujibu sunnatu muqtadaha wa huwa sawabu alladhi la yasubu ghayru kuma shine daidai wanda ba za a faɗi wani abu aka san shi ba wa qawlu man qala wanda ku yace inna haqqaha yatajaddad cewa haƙƙinta yana sabuntuwa wato na kullun daban fal harju'u fi dhalika mata sha'at suna karen da ta ga dama ce ban yadda da wancan rijiniyar ba fasidun mala ya ce wannan magana ce ta barna fa inna hadha kharaja makharajan mufawad muawada kuma wannan yana zuwa ne a cikin almuawada wato abinda za a ba mutum a matsayin compensation an yi maka wani abu da ba haka ya kamata a yi maka ba to sai a sai a dan baka kamar abinda ake cewa wato kayan kayan ganin kishiya kayan fadan kishiya ko sai mutum zai aure mata shi ana ganin a cikin al'umma ana ganin bai kyauta mata ba don a shari'a bai mata laifi ba a shari'ance bai mata laifi ba amma a al'umma a al'ada a ce wani zai aure yanzu mata shi za ta yi to wannan abin sai aka ce sai al'ada ta hukunta sai ita ma sai a yi mata akwatina ko a dan bata wasu kudi ko a bata wani fegi ko a biya mata umara a ce to je kiki ki je ki ibada ki nemi gafara Allah to wata ta je hita ta'adda ta ce Allah ya sa auren ya lalace saboda rashin mutunci irin nasu to wannan abin da ake kaga ai mu'awada compensation wa qad sammahu Allah ta'ala sulhan kuma Allah ya kira wannan abin da suna sulhu da yace wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha to da abin da aka ce kuma sulhu yana nufin sai ka hakura da wani haƙƙinka ko ba haka ba da abin da aka ce ayi sulhu ko a gun yan sanda ko a gun alkali ko a cikin gida to yana nufin sai ka hakura da wani haƙƙinka fa yalzamu kama yalzamu ma salaha alayhi min huquqi wal amwal daka idan kuka yi wani yarjejeniya tunda sunan shi sulhu kamar yadda ka san duk wani sulhu da aka yi da kai idan kai dan mutunci ne baka zuwa daga baya ka ce ban yarda ba bayan an zauna an yi sulhu da tsakaninka da makwabcinka ko da dan uwanka ko da abokin sana'arka wanda kake bi bashi cewa zai biya da kaza kaza kaza kaza aka yi sulhu dattawa suka yarda kowa ya yarda aka yi addu'a aka tashi wanda ya dawo daga baya ce bai yarda ba kaga za ka bai kyauta ba to haka shi ma wannan wanda ya dawo daga baya ce bai yadda ba za a ga da kyautata ba magana shi ba za a karba ba walau mukkinat min talabi haqqiha ba'da zalika inda za a ce a bata damar ta anshi haƙƙinta bayan haka lakana fihi ta'khiru darari ila akmali halati da ya zama kenan an jinkirta cutarwa zuwa ga yanayi mafi cika cutarwa walam yakun sulhu ya zama ba sulhu ba kenan ya zama abinda ake ba sunan shi sulhu ba bal kana min aqrabi abwabil mu'adat ya zama daga cikin kofofi mafiya kusa da kullar rigima da gaba wato a sandare zama wani yana bin bashi ba sulhu akai ba sai aka ce kaza Allah malaki kyale shi tunda bai da kuɗi zaka ce sai ya biya ka wato aka tarsa sama wani kai ya anshi haƙƙin sa kaga an jinkirta cutarwa ne kawai to kuma shari'a ta hana ai haka wa shari'atu munazzahatun an zalika wa min alamatil munafiqi idza wa'ada idza idza wa'ada akhlafa zai mata ilzami yace wannan ma ya zama da gaske alaman munafiki shine kai alƙawari ayi alƙawari da kai yarjejeniya ka zo ka saba wa idza ahada wanda idan dauki alƙawari aka yi alƙawari da shi aka bashi amana gadara zai ha'inci zai ci amana wal qada'un nabawi yaruddu hadha hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkuɗe duk wannan magana wa minha anna al-amata al-muzawwaja ala nisfi min al-hurra daga cikin hukuncen hukuncen shine mace wadda take baiwa idan wani ya aure ta yana da mace diya to duk abinda za a raba rabi za a bata in an yi kwana biyu a gun ya ita kwana ɗaya ne kama qababihi amirul mu'minina ali radiyallahu anhu kamar da sayyidina ali ya hukunci Allah ya kara masa yadda lokacin yana halifanci wala yu'rafu lahu fil sahabati mukhalif ba a san wani cikin sahabbai da ya saba mishi ba wa huwa qawlu jumhuril fuqaha'i illa riwayatun am malik wannan shine zancen daukacin malaman fiqh in banda wata riwaya guda ɗaya daga maliku annahuma sawa maliku yace daidaita su za a yi da ƴaɗin da baiwa wa biha qala ahlul zahir zahiriya sun faɗi wannan kamar da ke cikin muhalla ta ibnu hazmin cikin juz'in ta na goma wa qaulul jumhuri huwa alladhi yaqtadihi al-adl maganar malamai mafiya yawa da suka ce za a baiwa baiwa rabin abinda za a baiwa ya to shi ya dace da adalci fa inna Allah subhanahu la yusawi bayna al-hurrati wal amati la fi talaqi wala fi iddati wala fi haddi wala fi mulki wala fi mirasi wala fi hajji ubangiji madaukin sarki bai daidaita tsakanin iya mai yanci da baiwa a wurin saki bai daidaita tsakaninsu a wurin kwanakin idda ba bai daidaita tsakaninsu a wajen haddi ba eh Allah yake cewa fa alaihin nisfu ma alal musanati min al'azabi fa in husinna fa yana tayda fa yake fa alaihin nisfu ma alal musanati min al'azabi da haka mace baiwa idan ta yi kazafi rabi in ta sha giya rabi in ta yi zina rabi duka to haka wajen saki ba za ita ba ta da saki ɗaya biyu uku haka wajen idda iddar ta ba ta da jini ɗaya biyu uku rabin wannan ne duka walafin mulki haka nan wajen mallaka mallakar da ake wa baiwa daban da mallaka aure da ake maya walafin mirafi haka nan ba su tsaye wajen gado ba walafin hajji haka nan wajen aikin hajji idan mace tana baiwa ta aikin haji bata sauke bata soke hajjin hajjatul islami ba in ta zama ya sai ta sake haji kamar hajjin yaro wala fi muddatil kauni inda zawji laylan wa nahara haka nan ma wajen tsawon lokacin da miji zai autare da ita dare da rana wala fi aslin nikahi haka nan ma a asalin aure domin bal ja'ala nikahaha bi manzilati darurati auren baiwa ana yin shi ne in ya zama ba yadda ka iya da Allah ya ce liman khashiya la'anata minkum asali bai halasta mutum da kawai ya ga baiwa ya ce take so ya aura sai in ya rasa kudin auren iya ya rasa yadda zai to babu laifi ya auri baiwa saboda mene ai wanda ya auri baiwa kamar fa aikin banza yake ba domin dai yayin da ta haifa mushi bayi ne kamar ita saboda kawai kamar yana azurta ubangidan da ya mallake ta ne da da zuriyarsa kana zaune kawai wani zai kama yayanka ya sai da su ya bautar da su ya kyautar da su wa zai da wannan so da ka sai liman khashiya la'anata minkum wanda yaji tsoron kai ya fada cikin fasikanci na zina ko istimna'i ko makamanci haka sai zama ga wata baiwa ita kuma tunda ta da sauki arha ce kayan baki dan abin da ya bayar ba yawa wataƙila ma ba sai ya mata wurin kwana ko kaza ba tana gidan mai gidanta zai dinga zuwa yana ɗauki kwarinka to amma fa san asarar zuriyar shi yake to amma wanda ya fi mai sauki da ya fada zina shi ne shari'a ta bashi wannan window din saboda kaga ba ɗaya yake da ya wanda in ka ganta sai ka je ka tambaya ka roƙa sai an ce bari a yi bincike sai an ta maka ma wulakanci a ce ka kawo kaza ce sai wani ya zo daga gari kaza akwai kawunta ya tafi umara sai ya dawo akwai wan babanta a abuja yake baya zuwa sai kirsimeti duk sai ka jira ba sannan a ce kawo kaza kawo kaza sai an tace ke gago kaga dole ta zama tana da tana da sharafi a idanka to ba iri ɗaya bane fa innal abda la yatazaw nam wala fi adadin mankuhat hakanan adadin matan da za a iya aura tsakanin bawa da ɗa ba ɗaya bane ɗa zai iya auren mata hudu fa innal abda la yatazawwaju akthara min ithnatayn wato ɗa da bawa bai auren mace fiye da biyu to alhamdulillah yanzu za ga cewa an waye gari ma bayin duk babu su duk an yanta su abin di ya kare ma da sauransu saboda bauta musiba ce da ma shi sa musulunci ya samar da hanyoyi da yawa na fitar da mutane daga bauta duk sanda za a yi wata kafara sai ce to a yanta wuya kisa ne kafaran abin nan ne zihari ne kafaran kaza ne sai a ce a yanta wuya sannan hakanan kawai aka kwadaitar da fakku raqaba au it'amun fi yawmin zi masu gaba saboda Allah yana so a fitar da mutane daga cikin bautar ƴan uwansu mutane zuwa ga bautar Allah to amma tunda akwai muqtadi dake kawo mutane su zama bayi din shari'a bata soke cewa gaba ɗaya babu ta a duniya ba domin akwai jihadi za a yi jihadi musulmi su ci nasara su kama bayi za a yi jihadi Allah ya jarabci musulmi a can sara kansu a kama bayi amma sai sara musulunci ya kawo hanyar da za a ba a je a yanto su wanda suke hannun musulma mai yanta su su kuma turawa da suka zo da yake shakiyai ne sai suka ce sun haramta gaba daya to kuma lokacin su suke ta cewa a duniya ba wanda ya isa kaga sai su ce kowace kasa ba za mu baki yanci ba sai kin yanta duka bayin ki da aka aka yanta bayin da duk suke kasashen musulmai Najeriya Saudi Arabia Morocco Misra ko ina haka mutane suka haƙura suka ta yanta bayansu ba don suna so da shi kuma dama yantatawa babu wasa kamar aure ne ba a wasa da shi shi sa aka gari duk babu bayi yanzu sai dai wanda ya ɓoye nashi ana cewa wuri kaza akwai wuri kaza aka Allah shi ne mafi sani to sai ce wa hadha qawlul jumhur warawal imamu ahmad bi isnadihi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala sidna al-imam Ahmad ya rubuta daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda Umar yana cewa ya tazawwaju al-abd thintaini bawa yana da yancin auren mata ne guda biyu yutalliqu thintaini saki sau biyu kawai zai in yayi sau biyu ya zama bainuna wa ta'attadu mar'atuhu haidataini kuma matar shi in iddata haida biyu ne kawai wahtajja bihi Ahmadu ورواه أبو بكر بن عبد أبو بكر عبد العزيز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان بايا حلستا غباوا يا أورماتا sai dai guda biyu kawai warawal imamu ahmad bi sanad bi isnadihi an muhammad ibn sirin qala sa'ala umar radiyallahu anhu annasa umar ya tambayi mutane yace kam yatazawwaju al-abdu yana zaune cikin majalisar sai tambayi sahabbai yace wai ni namiji kan bawa mata nawa zai iya aura faqala abdurrahman sai abdurrahman ibn auf yace fintaini wa talaquhu fintaini zai iya auren biyu kuma saki ma daya da biyu kawai zai ba yadda nace ba na tutuwan baki nace daya kawai a biyu ne kaga ya kamata zama daya da rabi sai aka yi mishi round up kenan haka haila daya da tsarki ko abin nan mai sunan shi idda haila ko tsarki ɗaya da rabi shine rabin uku ko to sai a mai rounding up zuwa biyu fa haza umaru wa aliyun wa abdurrahman radiyallahu anhu wala yace kaga ga sayyidina umar ga sayyidina ali ga sayyidina abdurrahman ibn auf Allah ya kara musu yadda ga baki daya kaji din ra'ayin su kenan wala yu'rafu lahum mukhalifun fi sahabati ba a san wani cikin sahabbai da ya saba musu ba ma'anti share hadal qawlu ma'anti share hadal qawli wa zuhuri duk da wannan zancen ya shahara ya bayyana a ko ina wa muwafaqatuhu lil qiyas kuma ya dace da ka'idojin shari'a wannan da malamin ishara anan yace yana cikin musulman Imam Ahmad ibn Hanbal amma dai malamai masu bincike ya iya binciken su ba a same shi a cikin musulman Imam Ahmad ibn Hanbal ba ta yi zama sabaku kalam ne ko kuma wata nuska ta musnadin da ba a samu ba a yanzu amma yana cikin littafin musannab na abdurrazzaq da wasu wurare wallahu a'ala sai malam yace faslun fi qada'ihi sallallahu alaihi wasallam fi tahrimi wati'il mar'atil hubla min ghairil wati wannan gaba kuma zata bayani ne akan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke game da hukuncin mutum ya taki mace mai ciki wadda cikin ba nashi ba ba shi ya mata ciki ba amma ta faru ƙarƙashin ikonsa bayan tana da ciki kama a ce ya siyo ta baiwa ko an ribato ta a yaƙi ko an yi aure sai aka gane tana da ciki don shi ciki idda ne to haramun ne ya ci gaba da saduwa da ita ko da ko ta ci gaba da zama a ƙarƙashin mulkinsa domin ko maganan zai zai mana magana akan mutuwar aure idan aka gane mace tana da ciki domin mahallin na saɓani kuma da suke gani idan mutum ya auri mace tana da ciki tafsilin magana shine ɗayan abu biyu ko ya zama cikin nashi ko kuma ba nashi ba idan cikin nashi ne ya aure ta aka ɗaura aure da cikin shi Imam Shafi ya ce ba komai daman cikin shi ne wata irin wannan abin da ake samu na kuskure ko iya shege ko iskanci wasu samari da ƴan mata su gama badalansu sai ai marmaza a daura aure na rufa rufa to agun Shafi za ya ci gaba da auren domin dama abin da ake gudu kada nasaba ta cakude to kuma nashi ne dama to idan kuwa ba nashi bane na wani ne to shi ma ɗayan biyu ko dai zama na wani ne da aure wato bazawara ce da ta yi aure aurenta ya mutu ta yi kuskuren lissafi ko ta yi gaggawa don kata kuma gun mijinta wata ma rasuwa mijinta ya yi amma saboda iya shege hata ta yi aure da cikin wancan to wannan shi ne aure ya mutu ba aure wannan domin ɗan wani ne ko kuma ya zama ɗan wani ne na fasikanci ba aure ba to shafi ya ce wannan bayi da wata hurma bayi da wata hurma za a mutum zai rike matarsa kuma in ya ga dama zai ci gaba da saduwa da ita koda tana da wani ciki da aka yi na shege wannan yana cikin karatu ba ba, ba ni nake faɗi ba kaga mun ko cewa kai ake da zaran a cikin aure ya mutu to ba koyaushe bane dole sai an je gaba alƙali ko wani mufti an tantance me ya faru to zai zo mana magana akan wannan da wasu masail a cikin wannan babu amma ina ganin bari mu bari mu tsaya nan tunda kan gaba ne idan mun zo sai mu tashi kawai akan shi fasalin insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum